الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 23 ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma shida ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to shi aikin mace halaka ne sai dai yana da ƙa'idodi yana da sharuɗa yana daga cikin sharuɗa na aikin mace ya zamanto babu cuɗanya tsakaninta da maza saboda cuɗuwar maza da mata haramun ne ya zamanto kuma babu bulaguro in har akwai bulaguro to dole sai da mijinta ko muharraminta sannan kuma yana daga cikin sharuɗan aiki na mace ya zamanto in za ta fita ya kasance ta fita da tufafi waɗanda suke na shari'a kar ta bayyanar da komai na al'aurarta sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mata bayyanarwa shine abin da ya shafi fuska da tafukan hannu da sauransu don haka asali dai aikinta halaka ne kamar yadda in ka koma akwai hadisai ingantattu waɗanda suke tabbatar da a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da matan muminai wasu sukan je kasuwa su yi saye da sayarwa na'am kamar gaga kamar abubuwan da ya ke mishi bai amince da su wani ya ce na komai da ko an amma abu da a kalla na yi shi wannan baya da asali a addini maganar sun yi lara bai da asali a addini akwai hanyoyi duk abin da ya faru akwai hanyoyin da shari'a ta shar'anta na abi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa bidi'a wato ta fi tsanani ta fi muni game da duk wasu manya duk wasu ayyuka waɗanda suke duk wasu laifuka waɗanda suke manya-manya wanda karmo manta mada ya zo mana da ayoyi kamar uku a farkon baban waɗanda suke tabbatar mana da haka wanda kuma hadisi na ƙarshe a baban hadisin jarir ibn abdullah Allah ya ƙara masa yadda wanda ke faɗa cewa wani lokaci wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta saddaka bi sadaka wato ya yi sadaka in mata ta ba'an nasu sannan jama'a sai suka ringa bibiyar juna kowa ya ringa zawa da sadakar shi wanda karmu manta bayani ya gabata asalin shi hadisin yana da kissa ta musamman akwai wasu kabila da ake kiransu mudara sun zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kenan daga cikin ita wannan kabila ta mudar suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gansu ma hankalinsa ya tashi domin suna cikin hali wanda yake na talauci da kunci wanda yake na rayuwa da zaran ka gansu to ka tabbata jama'a ne wanda wato talauci ya mamaye su duk wani kunci wanda yake na rayuwa ya addabe su baza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tausaya musu yayin da ya ga halin da suke ciki kai tsaye maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sa aka yi kiran sallah maza Allah ya hau ya yi tsaya cikin jama'a ya yi huduba a hudubar maza Allah bayan ya yi yabo da godiya da jinjinawa ga Ubangijinsa za Allah ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun nisa ya ayyuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sannan maza Allah ya karanto ayat da ke cikin suratul hashir يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون maza Allah sai ya kwadaitar da muminai ya zaburar da su ya ba su karfin gwiwa akan cewa su yi sadaka kowa ya ka taimakonsa aka shimfiɗa wani mashimfiɗi wannan ya kawo ɗan abin da yake da shi ya zuba wannan ya kawo ya zuba me za a yi wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi ya koma gida sai ya ɗauko wani bahun kuɗi na zinare wanda da kyal yake bai iya daga wannan bahu sai dai janyo shi ya yi da kyal yake wani ya zo da shi gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya aje a gabansa take yanke fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ringa kyalli tana haske manzan Allah yana farin ciki yana murna yana walwala ganin haka ke da wuya jama'a sai suka ringa bibiyar juna kowa ya ringa komawa gida ya ringa zauwa da abu wanda yake mai kauri kafin jimawa an tara abinci wanda yake mai yawa da duk wani nau'i na taimako jama'a sun kawo sun hada maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da jama'a man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min gairi an yankusa min ujurihim shay'un maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa a musulunci maza Allah ya ce yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita bayan shi har izuwa kiyama ba tare da wani abu ya tawaye daga cikin ladansu ma'anar sunnanta sunna kyakkyawa kamar yadda bayani ya gabata shine rayar da ita ba kirkira wani abu da sunan addini an gane ku abinda mutane sun san cewa karantarwa ne na addini amma sun yi sakaki ka yi ƙoƙarin rayar da wannan sunna ka yada ta a cikin jama'a to wannan shine ake ne ko kuma abin da kwata-kwata mutane sun jahilci cewa karantarwa ce ta addini sai ka yi ƙoƙarin bayyana musu cewa abu kaza karantarwa ne na addini to wannan shine abin da ake nihi da sunnanta sunna kyakkyawa a musulunci ba mutum ya kirkiri wani abu ya zo da shi da sunan addini tintina Allah ya cika addini shi musulunci addini ne cikakke baya buƙatar ƙari kare a cikin addini haramun ne domin cin gyaran Allah ne cin gyaran manzansa ne Allah ya ba mu labarin ya cika addini a fadarsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to dan haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa a musulunci maza Allah ya ce falahu ajruha yana da ladan wannan sunna da ya rayar da ita wa ajru man amila biha min ba'dihi da ladan duk wanda ya aiki da ita bayansa har izuwa kiyama maza Allah ya ce min gairi an yankusa min ujurihim shay'un ba tare da wani abu ya tawaye daga cikin ladansu misali karayar da wani abu wanda yake na sunna wanda mutane sun yi sakaki ba sa yi aka samu jama'a suka ringa koyi da kai to in mutum dubu suka yi koyi da kai kaddara cewa kowanne za a ba shi lada goma to sai an bayan an baka ladan ka goma cikakke to sai an baka goma goma sau dubu ina akalla kana da kamashin lada dubu goma akan waɗannan wanda suka yi koyi da kai misali kuma ba tare da wani abu ya tawaye daga cikin ladansu a'a ba a nasu ba ne za a ɗan tsakuro a tsakuro na wannan a tsakuro na wannan a haɗa a baka ladansu lada za a ba su cikakke kuma sannan za a baka ladan duk wanda ya yi koyi da kai wanda kaga sababin wannan hadisi dai gashi wannan sahabi da ya ɗauko sadaka mai kauri ya kawo ya ajiye gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai tsaye wannan hadisi sai ya gangaro daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shin a nan tambayar da muke shi sahabin nan wani sabon abu ne ya zo da shi wanda can da babu shi a musulunci abu ne wanda daman yana da asali a cikin addini sadaka abu ce wadda Allah ya yi umarni nasi na alkur'ani ya wuce a lissafa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa kuma abinda muke so mu sani shari'a ita ce take nuna cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne ba ra'ayi bane da son zuciya yake nuna cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne to shine anan wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato ya ci gaba da cewa wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta sunna mummuna a cikin musulunci sunnanta sunna mummuna shine mutum ya kirkiri wani abu ya kimsa shi a cikin addini abinda baya da tushe a cikin karantarwar addini babu dalili a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi na kansa wato zunubin ita wannan hanya da ya kirkira da zunubin adadin duk waɗanda suka yi koyi da shi bayan shi har izuwa kiyama duk wanda ya kirkiri wani abu ya kimsa a cikin addini to yana da girman laifi na wannan hanya da ya kirkira kuma haka duk laifin waɗanda suka bi wannan hanya har izuwa kiyama to yana kan shi ba tare da wani abu na zunubansu ya tawaya don haka wannan yana nuna mana girman laifin bid'a saboda aiki ne wanda mutum ne ya kirkire shi ya kimsa a cikin addini wanda yin hakan haramun ne duk wanda ya haka yana da wani kaso na zunubi da Allah ya tanada masa to abun bai tsaya nan ba duk waɗanda suka yi koyi da shi akan wannan bid'a har zuwa kiyama to yana da zunubinsu in mutum dubu suka yi koyi da shi to yana da zunubin mutum dubu wali ya zubillah wanda kar mu manta abin da ke ƙara bayyana mana haka shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe akan zalunci har zuwa kiyama manzon Allah ya ce face akan dan annaba Adam na farko wato yana da kaso wanda yake na zunubi maza Allah ya ce li'annahu awwalu man sannal katla domin shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai a ban kasa duk ran da za a kashe akan zalunci to yana da kaso wanda yake na zunubi akan wannan rai da aka kashe saboda shi ya sunnanta wato kisan kai a ban kasa kaga illar kirkira wani aiki wanda yake na sabon Allah mutum ya kirkira wani abu wanda yake na bid'a don haka wannan yana nuna wato girman laifin masu kira zuwa ga bid'a akwai waɗanda kawai ba dare ba rana hamar da suke su su rayar da aiki wanda yake na bid'a a cikin jama'a kenan da wanda ya kirkira da wanda ya yi kokarin rayar da abun abinda mutane ba su san da shi ba wanda ba addini ba ne ka yi ƙoƙarin yaɗa shi a cikin jama'a to wannan kana da laifin wannan sunna mummuna da karayar da ita kuma da laifin duk wanda ya bi ka har zuwa kiyama Allah ya kare ni shine makasudin zawwa da wannan hadisi wanda wannan hadisi yana nuna a cikin ayyuka na saban Allah to bid'a ita ce jagaba tafi kowane aiki tsanani tafi kowane aiki muni shine malam sai ya zo da riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda lafazin hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa hanya ta shiriya shine yanda hadisin yake kamar yadda yake cikin sahihu muslim maza Allah ya ce kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu yana da lada kwatancin adadin ladan duk waɗanda suka bi shi inda ka yi ƙoƙarin nuna ma mutane hanya ta ƙwarai hanya ta shirya suka bi to kana da ladan adadin duk wanda ya bi wannan hanya har izuwa kiyama maza Allah ya ce layan kusa zalika min ujurihim shay'an wani abu baya tawaya daga cikin ladansu ma'ana za a ba su ladan su cikakke kuma kai ma za a ba ka ladan adadin duk jama'ar da suka bi ka akan wannan hanya don haka ladan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fi ladan kowane ne daga cikin wannan al'umma ya fi ladan kowa yawa me yasa saboda kasancewar wannan alkhairi da muke cikinsa na musulunci ba mu same shi ba illa ta hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne Allah ya turo shi ya nuna mana hanya ta shirya kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi mabiyansa sun fi mabiyan kowane annabi yawa a ranar kiyama don haka ladan shi ya fi ladan kowane annabi da kowane manzo girma abun Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ya kiraye mu zuwa wannan hanya ta shirya don haka har zuwa kiyama duk wanda ya mika wuya da ji da bi ga Allah subhanahu wa ta'ala to mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da lada cikakke adadin iya jama'ar da suka bi shi kuma mabiyansa sun fi mabiyan kowane annabiyawa sannan sai ce wa man da'a ila dalala maza Allah ya ce duk wanda yi kira zuwa hanya ta bata kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu maza Allah ya ce na kan shi zunubi kwatancin zunuban adadin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min asamihim shay'a maza Allah ya ce wannan baya tauye wani abu wato daga cikin zunubansu kenan ka kaddara cewa mutum dubu suka bi shi kowane ɗaya an ba shi zunubi goma to sai an ba shi zunubin mutum dubu wani ya zubillahi kamar yadda aya ta gabata li ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun da haka dai a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata tsawatarwa ne game da wato kirkirar wani abu da sunan addini ko kuma kokarin yada shi a cikin jama'a wal iyazu billahi wannan laifi ya fi laifin dukkan wani babban laifi daga cikin ayyuka waɗanda suke na sabon Allah za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala باب ما جاء أن الله أن الله اهتجز التوبة على صاحب البدعة هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يؤودون إليه وسئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله أما أنا ذلك فقال لا يوفق للتوبة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annallaha tajaza tauba ala sahibil bid'a lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka ya sha makance tuba wato ga ɗan bid'a wanda yake ma'abucin bid'a to Allah ya kange tsakanin shi wato da tuba ma'ana ba a yi masa dace game da tuba balantana a karbi tuban shi karmu manta bayani ya gabata nan kusa cewa a cikin manyan laifuka bid'a ita ce mafi muni don haka yana daga cikin abin da ke nuna munin bid'a duk wanda yake dan bid'a wanda ya nace akan bid'arsa to Allah baya masa dace game da tuba ba ana nihin cewa in ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba a'a laifin da ya fi wannan girma Allah yana karɓar tuba domin laifi babu laifin da ya wuce shirka amma duk mushrikin da ya tuba ya kyautata tuba to Allah ya yi alkawalin karɓar tuban shi yanzu ka ɗauka 'yan mushan wanda suke danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa cewa isa ɗan Allah ne kamar yadda suke faɗa ta'alallahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira amma ubangiji ta'ala ya tallata musu tuba ya nemi su cewa su tuba game da wannan fada da suke kamar yadda yake fada a fala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala ya ce yanzu ba za su tuba zuwa ga ubangijinsu su roƙe shi gafara domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba maji kai ne game da bayansa mominai to don haka ma'anar cewa Allah ya sha makance tuba ga ɗan bidi'a ma'ana Allah baya masa dace ga tuba balantana ya tuba a karɓi tubansa duk wanda ya nace akan bid'a an fahimtar da shi an karantar da shi cewa wannan abu da kake ba addini bane ba ya nace yana kira akan wannan bid'a to Allah baya masa dace zuwa tuba wanda daman ka'ida ce duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi da gangam idan ya makauce dan son zuciya ya karkace ma ita wannan gaskiya to ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zuciyar shi kamar yadda Allah yake faɗa falamma zagu azagallahu qulubahum lokacin da suka karkace ma gaskiya bayan ta bayyana gare su azagallahu qulubahum ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu to wannan ga duk wanda an fahimtar da shi gaskiya dan son zuciya yana ce akan aikin shi na bid'a yake gaskiya to wannan Allah yana sha makanci tsakanin shi da tuba Allah baya masa dace zuwa tuba don haka malamai da suka bi diddigi waɗanda suka tuba daga cikin waɗanda suke yan bidi'a waɗanda suke masu kira zuwa ga bidi'a dukkansu yan kaɗan ne ba su wuce ba a lissafa su ma wannan ubangiji ta'ala ya tsinkaye kyakkyawar niyyarsu ubangiji ta'ala ya musu dace da tuba amma galibi in ka sa ido ka tsare dukkansu waɗannan waɗanda suke masu kira zuwa bid'a tun farkon musulunci har zuwa yau to Allah baya musu dace game da tuba shine anan malam yayi wannan babi na musamman shine sai ya zo da wato hadisin shine sai ce haza marwiyu min hadisi anas kenan wannan hadisi da malam yayi tarjama shi an rawaito shi ne daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa ubangiji ta'ala ya sha makanci wato karbar tuba ya sha makanci dace game da tuba ga wanda yake dan bid'a kuma sanan malam yace yana daga cikin marasil na alhassan ibn abil hassan albasari ma'ana alhassan albasari yana daga cikin hadisan da ya rawaito wanda in aka ce hadisi mursal kenan hadisin da tabi'i ya ɗaukaka danganan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dai shi wannan hadisi ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha kenan lafazin hadisin yadda yake riwaya ta anas shine yake cewa inna allaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'a lalle ubangiji mai girma da daukaka ya sha makanci dace game da tuba wato ga wanda yake dan bid'a ma'ana Allah baya masa dace game da tuba balantana akan tubansa shi ko lafazin riwaya ta anas kamar yadda da yake cikin wannan silsila a sahiha shine ce inna allaha tajaza taubata an sahibi kulli bid'a ma'ana duk wani dan bid'a yace Allah ya sha makance yi masa daci game da tuba to shine anan malam ya ambata cewa ibn waddah ya rawaito daga ayyub ibn abi tamima as-siktiyani shi ibn wabbah yana da littafi mai suna al-bid'u wan nahyu anha al-bid'u wan nahyu anha sunan littafin nashi to shine yazo da hadisin ayyub ibn abi tamima as-siktiyani yake fada kana inda na rajulun yara ra'ayan fatarakahu yace a gunmu akwai wani mutum wanda yana da wani ra'ayi nashi da yake kudiri ya ɗauke shi a matsayin addini wanda alhali kuma ba addini ba ne ya kirkiri wani abu wanda yake na bid'a iya ra'ayin shi ne fatarakahu zuwa wani lokaci sai ya watsar ya dena wannan abin da yake na ra'ayi fa ataitu muhammad ibn sirin sai na zo gun malami na muhammad ibn sirin in ji ayyu fa qultu sai na faɗa masa na ce a sha'arta anna fulanan taraka ra'ayahu shin wai kana da labarin cewa wane wannan ra'ayi nashi da yake kan shi ya bar shi a yau kala sai ya ce unzuru ila ma za ya tahawwal ya ce ku je ku sa ido ku tsare ku ga menene zai juya a kan me zai koma sai ya ce masa inna akiral hadisi domin ƙarshen hadisin da manzon Allah yake faɗa game da 'yan bidi'a kawari ashaddu alaihi min awwalihi ya fi tsanani akan farkonsa saboda a ƙarshen hadisi mai maza Allah ya ce yamruquna min al-islam suna fita daga cikin musulunci kama yamruqu sahmu min ramiya yadda kibiya take fita daga jikin dabbar da aka halba idan aka samu gwanin halbin kibiya idan ya halbi dabba to kibiyar idan ta huda dabbar ba ta tsayawa a jiki fita take can za ta kashe dabbar ta fita idan aka ce arramiya ita ce kenan dabbar da aka halba shine ya ce yamrukuna minal islam suna fita daga cikin musulunci kama yamruku samu minar ramiya yadda kibiya take fita daga jikin dabbar da aka halba kenan in aka halba to sai ta hude dabbar kuma ta wuce sun la ya na ilaihi sannan kuma ba sa dawowa zuwa musuluncin har abada wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da kawari su ne 'yan tawayen musulunci wanda bayani ya gabata a kansu a darasi da ya wuce yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa mutane ne masu ƙoƙarin ibada suna karanta alkur'ani maza Allah ya ce amma karatun alkur'anin su baya wuce karan karma baya wuce karan karma maza Allah sai yake faɗa ya ce duk inda kuka same su maza Allah ya ce ku kashe su don haka aliyu Allah ya ƙara masa yadda shine farkon wanda ya fatattake su a wata rana da suka gwabza wadda ake kiranta yawmun naharawan kawari jikin da aliyu Allah ya kara masa yadda ya kashe Allah kaɗai ya san adadinsu wanda kuma suna ce duk wasu shugabanni na musulunci sai sun yaƙi irin waɗannan mutane to su ne a nan manzan Allah yake faɗa ya ce a ƙarshe za su fita daga musulunci ya ce kama yamruku samu minar ramiya yadda kibiya take fita daga jikin dabbar da aka halba kenan heta huda ta zarta maza Allah ya ce sun mala ya na ilaihi sannan kuma ba sa dawowa zuwa gare shi to shine sai aka tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal amma ana zalik dangane da ma'anar shi wannan hadisi faƙala sai ya ce layu wa faƙulit tauba ya ce ai ba a yi musu dace ne game da tuba balantana su tuba ma'ana allah baya yassare ma duk wanda yake dan bid'a tuba balantana ya tuba Allah ya karbi tuban shi amma wannan ga wanda kenan ya jahilci ga wanda ya san cewa abin nan ba addini bane kuma an fahimtar da shi an faɗa masa amma dan son zuciya ya nace akan haka to sakamako ubangiji ta'ala yakan karkatar da zuciyar shi yadda ya karkace ma gaskiya akan sani Allah bai ya masa dace ga tuba balantana ya tuba a karbi tubansa don haka shine kamar yadda bayani ya gabata ‘yan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka tuba waɗanda suka shahara akan wato abin da ya shafi al'amurra waɗanda suke na kira zuwa ga bidi'a wanda dukkansu ba su wuce ba waɗanda suke manya-manya irin su wato abul hassan shine wannan al-ash'ari wanda ya kirkira wato aƙida ta ash'ariya wanda asali da shi mu'tazili ne yana daga cikin aƙida ta mu'tazila to da tafiya ta yi tafiya sai ya ware ya kirkira wata hanyar shi ta daban an gane ko wadda kenan ake danganta mabiyan shi zuwa gare shi ake kiransu al'ash'ariya abul hassan al'ash'ari to wanda a ƙarshe dai allah ya masa dace game da tuba ya tuba ya dawo kan aƙidar ahalus sunna wal jama'a har ma ya wallafa littafi na musamman akan aƙida ta ahalus sunna wal jama'a haka akwai irin su fakhruddinin razi fakhruddinin razi shi ma a ƙarshe Allah ya masa dace saboda kyakkyawar niyyar shi shi ma ya bar wannan aƙida ta shi ya dawo kan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a haka irin su Abu Hamid al-Ghazali mawallafin littafin da ake kiran shi Ihya'u Ulumuddin shi ma yana daga cikin almutakallimun waɗanda aƙidarsu ta karkace ma aƙidar ahlus sunna wal jama'a shi ma a ƙarshe Allah ya masa dace ya dawo kan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a to dan haka shine kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake faɗa cewa shi ma'anar cewa Allah ya sha makance tuba gabarin dan bid'a a'a ba ana nihin cewa ko ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi a'a ma'ana Allah yakan Allah yakan kange tsakanin shi da tuba ma'ana baya masa dace game da tuba kenan wannan ga wanda ya san bid'a ne amma san zuciya kawai ya kai shi ya nace ya san ba addini ba to yadda ya karkace ma gaskiya akan sani to ubangiji ta'ala yakan karkatar da zuciyar shi to don haka kamar yadda sufiyan ibn sa'id as-sauri Allah ya ji kansa yake fada yake cewa al-bid'atu ahabbu ila ibil ila iblis min al-ma'asiya yace bid'a ita ce abinda iblis ya fi so akan duk wani aiki wanda yake na saban Allah agun iblis wanda zai je ya sha giya ko ya yi kisan kai ko ya yi kwace ko ya yi zina to ya fi sauki akan wato ya fi sauki akan dan bid'a shi iya abin da iblis ya fi so ya fi son mutum ya zo a ga aiki wanda yake na bid'a me yasa shine sai ya ce fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha domin shi aiki na saban Allah akan tuba a daina amma ita bid'a kalla ne kaga wanda yake dan bid'a ya tuba ya bar bid'a shi me yasa saboda kasancewar duk wanda ya riki wani abu a matsayin addini alhali kuma ba addini bane domin Allah bai shar'anta ba manzon shi bai shar'anta ba to shaidani yakan kawata masa wannan abin da ya rika a matsayin cewa abu ne kyakkyawa da haka shi ko matukar mutum yana ganin cewa abu kaza abu ne mai kyau to kalla ya bar shi tuban shi yana da wahala saboda shi duk wanda yake kan bid'a a shi a kullun yana ganin wannan bid'a matsayin addini ce lada yake nema a gun Allah subhanahu wata'ala to kalla ya dina wannan abu tuban shi yana da wahala amma duk wanda yake aikata aiki na sako to daman ya san sabon Allah ne ya san laifi ne don haka wannan tuban shi yana da sauki ya san laifi ne yau in bai daina ba to tana iya yiwa gobe ya daina saboda daman shi wannan abu ya san sabon Allah ne bai rike shi ba a matsayin addini ya san abu ne mara kyau amma sabani ga shi dan bid'a yana ganin abin da yake yi abu ne mai kyau alhali kuma mummuna ne da haka shine kenan anan fikihun Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah bid'a agun iblis ita tafi soyuwa game da duk wani aiki wanda yake na sabo sai yace fa innal ma'siyata yutabu minha domin shi aiki na sako akan tuba a dena saboda daman shi mai aikin ya san aiki ne mara kyau ya ce wani bid'atu la yutabu minha ita ko bid'a ba a tuba saboda shi kawai iya abin da yake gani abu ne mai kyau lada yake nema a gun Allah subhanahu wata'ala yanzu misali waɗanda suke kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a kan cewa wai yabo ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne suka ɗauki wannan sun ɗauki cewa ibada ce lada suke nema abin Allah subhanahu wa ta'ala amma waɗanda suke kaɗe-kaɗe da kalamai waɗanda suke na batsa haka da raye-raye sun san cewa wannan daman aiki ne na sabo sun san laifi ne kaga wannan su suna iya tuba saboda sun san daman laifi ne tsakaninsu da ubangijinsu to amma wannan shi abin nan da yake ya dauke shi a matsayin ibada ne lada yake nema a gun Allah yana ganin abu ne mai kyau to kaga ai tuban shi akwai wahala to dan haka a takaice wannan babi da malam yayi yana ƙara nuna mana wato munin bid'a cewa laifi ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen muni don haka yana daga cikin kenan abin da yake ƙara tabbatar da munin laifin shine Allah baya ma duk wani ɗan bid'a dace zuwa tuba balantana a karɓi tubansa amma wanda aka fahimtar da shi ya san cewa ba addini ba kuma yana ce akan haka to Allah yakan makautar da zuciyar shi in ma an faɗa masa gaskiyar ba zai karɓa ba باب وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رجب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فيله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ke fada ya ahalal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun ha antum ha'ula'i hajajtum fima lakum bihi ilm فلما تهاجون فيما ليس لكم bihi علم shine kenan anan malam yayi tarjamar wato ita wannan aya da ayoyin da ke bayanta har zuwa fadarsa wa ma kana minal mushriki sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki shine mana yake cewa babi ne wanda ke bayani game da wato fadar ubangiji mai girma da daukaka da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yake cewa ya ahlal kitabi wato ya kuma zawwa littafi wanda wannan lakabi ne wanda Allah ya ma yahudawa da yan musha idan ka ji an ce ahlul kitab to wannan kira ya keɓanta da su wanda su yahudawa mabiyan annabi musa ne su kuma nasarawa mabiyan annabi isa ne wanda shi yahudancin da nasarancin duka addini ne wanda yake kirkire annabi musa da annabi isa alaihi salam kowanne daga cikinsu da musulunci ya zo yahudanci ba a kirkire shi ba sai bayan wucewar annabi musa kamar yadda nasaranci ba a kirkire shi ba sai bayan wucewar annabi isa to da yake sun danganta kansu sun ma kansu wannan lakabi ubangiji ta'ala sai yake kiransu da shi shine yace ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wai dan me kuke jayayya game da annabi ibrahim wanda su yahudawa suna jayayya suna da'awar cewa annabi ibrahim ba yahudi ne kuma akan addininsu na yahudanci yake kuma akan shi ya bar duniya to haka su ma 'yan mushin suna jayayya suna da'awar cewa annabi ibrahim nasu ne ba nasari ne a nasaranci ya rayu kuma akan nasaranci ya mutu shi na ubangiji ta'ala ya ce ya ahalar kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima don me kuke jayayya game da annabi ibrahim alhali wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di at-taura da injil ba a saukar da su ba face sai bayan wucewar annabi ibrahim bayan annabi ibrahim ya gama rayuwa ya koma zuwa ga ubangijinsa aka saukar da littafin attaura ga annabi musa haka aka saukar da injil ga annabi isa wanda su kwa mabiyan annabi musa su ne suka kirkiri yahudancin mabiyan annabi isa su ne suka kirkiri nasaranci to ta ina suka samu cewa annabi ibrahim ba yahudi ne su yahudu su ‘yan mashan ta ina suka samu cewa annabi ibrahim ba nasari ne wanda injilar ba a saukar da ita ba sai bayan wucewar annabi ibrahim shi ne cewa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di alhali at-taura da injila ba a saukar da su face sai bayan wucewar annabi ibrahim ubangiji ta'ala yace afala ta ake nuna yanzu ba kwa hankaltar abinda kuke da'awa cewa ƙarya ce ba haka bane ba kaga anan hujja ce ubangiji ta'ala ya ba su hujja wadda take ta kai su bango to kun ce ba yahude ne ko yahudawa ko yan mushin kun ce ba nasare ne kuma alhali ita attaura da injila ba amma saukar da su sai bayan wucewa annabi ibrahim kenan ta ina kuka samu haka shine Allah ya ce a falata ake nuna shin yanzu ba ku a hankantar wautar ku akan wannan da'awa da kuke ubangiji ta'ala sai ya ce ha antum ha'ula ihajajtum fi ma lakum bihi ilm yace ku dai waɗannan kun yi jayayya game da abin da kuke da sani akan shi abin da ma kuke da sani akan shi kun yi jayayya ku yahudawa da yan musha to fali ma to hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan me kuke jayayya game da abin da ba ku da sani akan shi in mutum ya yi jayayya a kan abin da yake da sani a kan shi to wannan ba abin zargi ba ne zargi wanda yake na ƙarshe amma abin da ba ka da sani a kan shi ka zo kana jayayya wannan ai ya fi muni shi ne ya ce falima to ha juna fi ma laisa da kun bihi ilim don me kuke jayayya game da abin da ba ku da sani game da shi shine al'amarin annabi ibrahim sai ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu ubangiji ta'ala shi ke da sani wa antum la ta'lamuna ku ba ku san komai ba sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ubangiji ta'ala ya ce ibrahim alaihi salam wato ba ba yahudi bane wala nasraniyan kuma ba dan mushin bane walakin kana hanifan muslima sani dai shi ibrahim ubangiji ta'ala ya ce ya kasance hanifan wato makarkaci ne ma'ana ya karkace ma komai ya fuskanci ubangijin shi subhanahu wata'ala ma'ana duk wata hanya ta shirka da mushrikai annabi ibrahim alaihi salam ya karkace mata wato ya tsaya tsayin daka game da shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wata'ala lafazin hanif an ciro shi ne daga hanaf in aka ce alhanaf shine wato almail karkace ma abu da haka duk wanda ya karkace gabarin shirka da mushrikai shine ake kiran shi hanif mai tauhidi kenan shine ubangiji ta'ala yace walakin kana hanifan muslima sani dai annabi ibrahim ya kasance ya karkace ma komai kuma ya mika wuya da shi da bi ga ubangijinsa wama kana minal mushrikin bugo da kari ubangiji ta'ala yace annabi ibrahim wato baya tare da mushrikai ma'ana baya tare da mushrikai kaga wannan kasancewar hatta da su mushrikai suna da awar cewa wai su ma akan addinin annabi ibrahim suke mushrikan da suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu da awa suke cewa ai su ma wato wai mabiyan annabi ibrahim ne annabi ibrahim akan addinin su ne shirka yake to shine gaba ɗaya waɗannan jama'u uku ubangiji subhanahu wata'ala ya karyatar da su su yahudawa da suka yi da'awar ba yahude ne Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiya ba ba yahude ba su ma haka yan mushan da suka yi da'awar cewa ba nasare ne ubangiji ta'ala ya ce wala nasraniya annabi ibrahim ba dan mushan ba sannan haka su ma waɗanda suke mushrikai da suke da'awar nasu ne ubangiji ta'ala ce wa ma kana minal mushrikina kuma baya tare da mushrikai kenan menene tuntuna Allah ya bayyana mana walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim wato hanif ne ma'ana me kadaita ubangiji subhanahu wata'ala ne da bauta kuma me me kauya da shi da bi ne zuwa gare shi to dan haka wannan aya malam ya zo da ita wato domin ƙara tabbatar mana cewa shi iya abin da ake nihi da musulunci shine wato ta Allah subhanahu wata'ala kaga in ka ɗauki waɗannan addinai yahudanci da nasaranci da kirnan da wato shine maguzanci shirka gaba ɗayan shi addini ne wanda yake kirkira ne akai bid'a ce abu ne wanda aka kirkire shi wanda kuma kowanne gaya iya abinda suke da'awar cewa shi annabi ibrahim nasu ne alhali kuma ba nasu bane da haka wannan yana da alaka da baban da ya wuce wanda har yau ga su duk waɗanda suka zurfafa a cikin wannan addini nasu to da wuya wato suke tuba su koma kan musulunci kenan don haka shi abinda ake lura ba kai dangane ba ka ce a a ni wane ne ko kuma wane namu ne a a abinda ake lura da shi mabiya don haka mai Allah ya faɗa bayan waɗannan aya sai yake cewa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka fi kowa dacewa game da annabi ibrahim sai ce lallazi na taba'uhu waɗanda suka bi shi a kan hanyar da ya zo da ita kaɗai ta Allah da bauta sai ya ce wa hazan nabiyu da wannan annabi wannan annabi ana nihiwa shi ne mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani da shi su ne suka fi kowa da dacewa game da annabi ibrahim sai ce wallahu waliyul muminin ubangiji ta'ala majibincin lamarin bayansa ne mu'minai kaga su sun yi da'awar cewa su mabiyan annabi ibrahim ne suna danganta kansu su yahudu haka su ma yan mushan haka su ma mushrikai gaba ɗayansu Allah ya karyatar da su me yasa saboda hanyarsu da aikinsu ya yi hannun riga da abin da annabi ibrahim alaihi salam shi yake kai annabi ibrahim abin da yake kai shine tauhidi su kuma suna kan shirka da su yahudawan da yan mushan da su tsantsar maguzawa to don haka wa ya fi dacewa da annabi ibrahim kenan waɗanda suka bi shi a kan kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala da bauta sai allah ya ce da wannan annabi da waɗanda suka yi imani da wannan annabi su ne mominai kenan mu muka fi kowa dacewa game da danganta kanmu zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam shi ne malam sai ya zo da aya ta biyu shi ne faɗar allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baƙara wa mai yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ubangiji ta'ala ya ce ba wanda zai kyamaci wato hanyar annabi ibrahim alaihi salamu illa man safiha nafsa wato sai wanda ya wautar da kansa mutumin da ya wautar da kansa bai san ba abin da zai amfane shi a makomar shi lahira to shine zai kyamaci hanyar annabi ibrahim alaihi salam duk wanda kaga yana kyamar ita wannan hanya tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala da bauta da bin dokokin Allah sau da kafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu to ba wanda zai kyamaci wannan faci mutumin da ya wautar da kansa kenan ba wanda zai kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin da ya wautar da kansa ma'ana wanda bai san ciwon kanshi ba shine ma'anar ita wannan aya kamar yadda malam ya zo mana da hadisin da ke ƙara fassara mana ita shine ya ce wa man yargabu an millati ibrahima ba wanda zai kyamaci hanyar annabi ibrahim alaihi salam illa man safiha nafsa sai mutumin da ya wautar da kansa ma'ana mutumin da kwata-kwata bai san ciwon kanshi ba sai ya ce walagadis da faina fi duniya tabbas annabi ibrahim ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka zaɓe shi a nan duniya muka ɗaukaka darajar shi da matsayin shi kuma muka gudanar da yabo na annabi ibrahim alaihi salam wato akan akan al'ummu hatta da al'umma na ƙarshe kowa sai ya jinjina ma annabi ibrahim alaihi salam kowa yaban shi yake yanzu dai ga yahudawa yaban annabi ibrahim suke da'awa suke cewa su mabiyan shi haka su ma 'yan mushan cewa suke su mabiyan annabi ibrahim haka su ma mushrikai ca suke annabi ibrahim nasu ne to balantana mu mu'minai wanda muke kan hanyar shi to shine anan ubangiji ta'ala yace wa laqad istafainahu fid dunya tabbas annabi ibrahim mu ne muka zabe shi a nan duniya ubangiji ta'ala ya bashi annabta da manzanci kuma Allah ya zuba yaban annabi ibrahim akan ma'abuta kowane addini yaban shi suke jinjina masa suke ubangiji ta'ala ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle kuma a lahira annabi ibrahim yana daga cikin bayi waɗanda suke nagari bayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da su ga fadar shi don haka wannan aya raddi ne ubangiji ta'ala yake yi akan kafirai waɗanda suka kirkiri wani abu suka farar da shi da sunan addini su waɗanda suke mushirikai sun kirkira bautar wani ba Allah ba kuma suna da'awar cewa kan annabi wato su mabiyan annabi Ibrahim da su Yahudawan da ƴan mushan dukkansu kenan su ne a nan Ubangiji ta'ala yana raddi gare su ba wanda ya fi su tsabar wauta me yasa saboda hanyar su da ta annabi Ibrahim wato ta sha babba shine sai ce wa fi hadisul khawarij wa qad taqaddam ya zo a cikin hadisi na khawarij wanda ya riga ya gabata hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni game da cewa duk inda aka same su a kashe su kuma ya ba mu labarin cewa suna fita daga cikin addini yadda wato kibiya take fita daga jikin dabbar da aka halba sannan kuma ba sa dawowa zuwa musulunci duk yawan ibadarsu kaga bai amfane su ba me yasa saboda ba su biyo ba hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wata hanya da bawa zai bi ba za ta amfane shi face hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi sunna shine zai amfana da bin sunna a rayuwar shi ta duniya sannan a makomar shi lahira amma duk wanda duk wanda ya bi wata hanya wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko ba zai amfana ba a rayuwarsa ta duniya balantana kuma a makomar shi lahira kira da haka kaga waɗancan su yahudawa hanyar da suka bi ba hanyar da annabi musa ya zo da ita bane su ɗan mushan hanyar da suka bi ba hanyar da annabi isa ya zo da ita bane saboda nasarancin kirkirar shi aka yi annabi isa da musulunci ya zo haka su mushrikai da suke da'awar su mabiyan annabi ibrahim ne su ma ba mabiyan shi bane a hakika kenan wannan abin da suka kirkira bai amfane su ba a nan duniya kuma ba zai amfane su a makomar su lahira kuma aya ta biyu tana tabbatar mana wannan shine tsantsar wauta mutum ya bar hanya ta Allah ya kama hanya ta shaidani babu wautar da ta wuce wannan to don haka su khawarij da suka saki hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk ƙoƙarin ibadarsu kamar yadda manzan Allah ya faɗa in ka gansu yadda suke karatun alkur'ani manzan Allah ya ce za ku rena karatun alkur'ani ku tare da nasu ku rena sallah tare da tasu ku rena azumi tare da nasu amma a ƙarshe manzan Allah ya ce za su fita daga addini yadda kibiya take fita daga jikin dabbar da aka halba kenan duk kokarin ibadar su bai amfane su ba me yasa saboda ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba suke to shine anan malam yace kenan akwai hadisi na khawari wanda hadisin ya riga ya gabata kenan duk kokarin ibadar mutum in dai bata dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wahala ne mutum yake a rayuwarsa ba zai amfana da wannan ibada a nan duniya balantana a makomarsa lahira nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك